إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بيوغ وتر ربيع الأول جرم الله صلى الله عليه وآله وسلم dubuda ya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin ar-rahiqul maktum wannan shine karatun mu na nawa 39 ko na 49 hamsin ba daya matashin karatun mu na yau shine amul huzn shekarar bakin ciki wafatu abi talib rasuwa abu talib alahal maradu bi abi talibin ciwo ya yi tsanani ga abu talib balam yalbas mai dauke lokaci ba an wafatu an wafatul maniya kawai mutuwa ta zo ta dauke shi bana ba a yi wata wata ba ba dare ba bayan ciwo ya tsananta gare shi sai kuma Allah ya karbi rayuwar shi wa kanat wafatuhu rasuwar shi ta zamanto fi rajab na cikin watan rajab ne sanata 20 min an-nubuwa shekara ta goma daga annabta ba manzo Allah ya cika shekara goma a matsayin shi na annabi Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwar dan uwan mahaifin shi Abu Talib بعد الخروج bayan hitowa min ash-shayr daga cikin duwatsu bi sittati ashhur da watanni shidda domin al-muharram suka yi ta ko yawa safar rabiul awwal rabiul thani jumada al-ula jumada thani rajab wata nawa kenan wata shidda wakila aka ce tuwfiya ya rasu fi ramadan a cikin watan ramadan qabla wafati khadijata radiyallahu anha gabanin rasuwar khadija Allah ya kara mata yarda bi talatati ayyam da kwanaki uku an ce kusan lokaci dai suka rasu da khadija sai dai wasu kwana uku ne ta riga shi rasuwa ko ya riga ta rasuwa da da kwana uku mazin can da yi shahara shi ne wannan ɗin cewa ya rasu a cikin watan rajab wato bayan an hito daga cikin duwatsu da wata shidda wannan shi ne zance wanda aka yi faɗi wafi sahih ya tabbata a cikin sahih mana sahih bukhari an ibn anil musayyib daga musayyib ya ce an na abu talibin lalle abu talib lamma hadaratul wafa lokacin da mutuwa ta halarto mashi da kwada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya shiga wurin shi wa inda hu abu jahal tare da shi akwai abu jahal faƙali sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ammu ya ce ya kai dan uwan mahaifina wannan ai ta kira ce ya ce ai am ya kai dan uwan babana qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah kalimatan kalma ce da in ka faɗe ta wa hajju laka biha inda Allah zan baka kariya da ita a wurin Allah subhanahu wata'ala wa qala abu jahl wa abdullah ibn abi umayya sai abu jahl da shi da abdullah dan abu umayya suka ce mashi ya abu talib ya kai abu talib targhabu an millati abdul muttalib kana kyaman addinin abdul muttalib balam yazala basu gushe ba yukallimahu suna ta yi mashi magana cewa kana kyaman addinin abdul muttalib za ka bar addinin uwaye da kakanni bai kamata ka yi haka ba suna ta mai magana ciwo na cin shi manzala na ce mai ka ce la ilaha illallah hatta qala akhira shay har sai da ya faɗi ƙarshen abin da kallamahum bihi yayi masu magana da shi yace ala millati abdul muttalib yace shi yana nan akan addinin abdul muttalib فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا أستغفرن لك للي سيناروك عمك غافرا الله سبحانه وتعالى ما لم أنه عنك إن دي بأهنا نقم دكيبا وما لم أن أنه عنه إن دي بأهنا عند قريشبا فنزلت سيوانا آية تسبكا ما كان للنبي bai kasance ga annabi ba bai kamata gare shi ba bai dace da shi ba wallazina amanu da waɗanda suka ba da gaskiya an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga waɗanda suke ba musulmi bane waɗanda suke mushrikai ne maguzawa ne masu da Allah subhanahu wataala da wani to bai dace a matsayin annabi ba da matsayin masu imani su zan roƙon gafara ga irin waɗannan mutanen ba walau kanu uli qurba koda sun zamanto ma'abuta zumunci ashe yana yiwa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama a ce yana da wani cikin wanda yake jinin shi ne amma ba musulmi bane a iya samun su ma da dama to haka nan kai ma cikin danginka a matsayinka na musulmi a iya samun wasu da yawa waɗanda ba musulmi ba ne to idan sun mutu bai dace ka roƙa musu gafara wurin Allah subhanahu wataala ba walau kanu ko da sun zama to uli qurba ma'abucin kusanci ne ma'abucin dangantaka suna da dangantaka da kai da su kakkai musu min badi ma tabayyana lahu daga bayan ya bayyana gare su annahum cewa lalle su ashabul jahim lalle su ma'abuta wuta ne mana sun riga sun cika ba imani sun riga sun mutu ba su karbi musulunci ba ba su shigo cikin addinin Allah subhanahu wata'ala ba to shine ma'anar wannan sai Allah ya saukar da wannan wa nazalat innaka la tahdi man ahbabta lalle kai ba ka iya shiryar da wanda kake so ka shiryar walakin Allah ya liman ya sha'u sai dai Allah ne yake shirar da wanda ya ga dama ya shirar da shi wa wa alamu bil mutadi kuma Allah ta'ala shine mafi sani game da waɗanda suka samu shiriya wala hajata malan yace babu bukata ila bayani ya zuwa bayanin ma kana alaihi abu talib abinda abu talib ya kasance akan shi min alhiyatati na zagayewa na kewayewa walman'i da kuma hanawa da kariya da yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku riba ga da aka koma wannan wurin cikin duwatsu ba cewa yake manzo Allah ya kwanta ba su shemna shi ba cikin ƴaƴan shi kuma wani ya zo ya kwanta ba su shi dan annabi yana bibita wato a kashe mai yaya fiye da yadda ba ya san ayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam to malamin shi ba bukatar wannan faqad kana lalle shi Abu Talib ya zamanto alhisna ya zamanto kariya ne tsaro ne alladhi wanda ihtamat bihi da'watul islamiyya wanda da shi ne da'awa ta musulunci ta samu tsaro ta samu kariya ba mai iya taba ta ko ba haka ba don an yi tunani sai dai a ji a tunkare shi amma ba za a je wurin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam min hajamatil kubara'i daga harahari da manya-manya suke iya kaiwa wasu fa'i da kuma sakarkaru marasa hankali wawai wannan ba san Allah ba ba san komai ba a rayuwa sai shiriri ba san abin da zai amfani su rayuwarsu ba to da hararen da za su kawo suna tsoron abu talib saboda matsayin shi da girman shi walakin na hubakiya sai dai shi ya wanzu ala millatil ashiyah akan addinin dattijawa min ajdadihi daga cikin kakanninsa ya yarda ya tsaya ya ci gaba da rike wannan addini na kakanni da iyaye bai yarda ya karba addinin manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam falam yuflih saboda haka bai rabauta ba kullal falah dukkan rabauta wa fi sahih ya zo a cikin sahih bukhari an al-abbas ibn abd al-muttalib daga abbas ibn abd al-muttalib qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mai agnaita an ammika mai ka wadatar da shi game da dan uwan babanka mana mai kai ma dan uwan babanka bayan shi ya ma kokari fa innahu kana yahutuka lalle shi ya kasance yana zagaye ka da kulawa ba ya san abin da zai taba maka rayuwa ba ya san abin da zai bata maka rai wa yaghdabu laka kuma yana yin fushi saboda kai saboda haka mi kama shi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace huwa fi dhahdahin min nar shi yana bisa wani yana cikin wani garwashi na wuta walaula ana in ba dan ni ba in ba dan albarkaci na ba la kana fi darkil asfali minan nar da ya kasance a cikin rami na kasan kasan wuta amma yanzu yana saman wani garwashi na wuta amfanin da na yi mashi kenan maganin da kokarin da gudun da na kawo mashi kenan na roki Allah subhanahu wataala a sassauta mai an dora shi bisa garwashi bahba garwashi na wuta amma garwashi ne na jahannama mana iya azabar da ake mashi kenan kawai busa wannan garwashin wannan garwashin kuma yana tabo hakai ko ina Allah kiyaye wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu haka ma aka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama da ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wa dhukira indahu ammuhu an fada dan uwan baban shi a wurin shi fa qala sai yace la'allahu tanfa'uhu tana yiwa ta amfani shi shafa'ati ceto na yawmal qiyamati ranar alkiyama ويجعل سي أسنياشي في ضحضاح من النار أتكن ونقلواشي نوتا تبلغ كعبيه وأن ذات كيكا واتو إذن ساويش wannan shine takaitaccen labari game da wato Abu Talib wanda shine na ƙarshe cikin waɗanda suka reni manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma ga irin yanayin da ya same shi to wannan shine dalilin da yasa aka sama wannan shekara shekarar bakin ciki shekarar bacin rai shekara ta tashin hankali khadijatu ila rahmatillah abu na biyu daga cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara shine khadija ita ma ta tafi zuwa rahama Allah subhanahu wataala wa bada wafati abi talib to bayan rasuwa abu talib bi nahbi sharaini da kusan wata biyu aw bi thalathati ayyam ko kuma da kwanaki uku kamar yadda aka gabatar ko dai wata biyu cikin ramadana kenan ko kuma cikin ramazana ɗin dai da kwana uku tsakaninsu al-ikhtilafil qawlayn akan bambancin maganganu guda biyu da aka samu tuwfiyat ummul mu'minina uwan mu'minai khadijatul kubra khadija babba Allah ya mata cikawa radiyallahu anha wa kanat wafatuha rasuwar da ta zamanto fi share ramadana a cikin watan ramadana bisanati al'ashira shekara ta goma minan nubuwa daga annabta wala 65 sana ala sharil aqwal tana da wato shekaru 50 da 65 akan mafi sharan maganganu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idzaka shi kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci fil 50 min umrihi yana cikin shekaru 50 daga cikin shekarun rayuwarsa ta ba shekara nawa kenan shekara goma sha biyar dama tana da arba'in yana da ishirin da biyar aka yi aure ko inna khadijata lalle khadija yana ta kasance min ni'amin lahil jalila daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wataala manya manya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu saman za Allah sallallahu alaihi wasallam baqiyat ma'ahu ta tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ruba qarn kusan rubu'in karni nawa ne rubu'in karni shekara 25 ta hinnu alaihi tana tausaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ata qalaqihi a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin damuwa yake cikin fargaba tana kwantar mai da hankali wato aziruhu ta zamna tare da shi tana kama mashi tana karfafa shi fi ahraji awqati a cikin mawuyacin lokutan shi in ya shiga cikin wani mawuyacin lokaci cikin kunci da damuwa to tana kama mashi tana karfafa shi ta goyi bayan shi wato inuhu kuma tana taimakon shi ala iblaghi risalati absa isar da sakon da Allah ya bashi wato shariku tana tarayya da shi fi magharimil jihadi almur a cikin wuraren kokari waɗanda suke masu wuya masu ɗaci masu tsanani tana kama mashi dan ana yi da ita ina tushariku wato wasi tana taimaka mashi bi nafsiya da kanta wa maliya da dukiyarta yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala yana cewa khadija wa amanat bi ta ba da gaskiya da ni haina kafara biyan nasu lokacin da mutane suka kafirce mani ita ta ba da gaskiya gare ni ta ce ni mai gaskiya ne ta yi imani da ni wa saddaqatni ta ce mai gaskiya ne ni haina kazzabani nasu lokacin da mutane suka karyata ni wa ashrakatni kuma ta shigar da ni fi maliya a cikin dukiyarta ma'ana ta sani in yi tarayya da ita a cikin dukiyarta mai da dukiyarta kamar tawa haina haramaniyan nasu lokacin da mutane suka hana ni wa razaqani Allahu waladaha kuma Allah subhanahu wataala ya azurta mana diyanta wa hurima waladu ghairiha kuma an hana diyan waninta ma'ana ita kadai ta haifa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yaya waɗanda suke ɗiyan shi ne wanda cikin matan shi sai mariya kadai ita kadai ta haifar mai ɗa wanda ba na khadija ba maɗayin manzala duka na khadija ne radiyallahu anha to wannan ita ce khadija wa fi sahih ya zo a cikin sahih an abi hurairata radiyallahu anhu qal daga abu huraira Allah ya kara masa yarda yace ata jibrilun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam malaika jibril ya ji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah sai yace ya maiki Allah hadi khadijatu ga khadija nan qad atattazu ma ha ina'un tare da ita akwai ƙwarya ko akwai kwano fi idamun a cikin wannan kwanan akwai miya aw ta'amun ko kuma akwai abinci aw sharabun ko kuma akwai abin sha fa idza hiya atatka to idan ta zo wurinka faqra alaiha salama min rabbiha ka karanta mata sallama daga Allah mahaliccinta ma'ana ka gaya mata Allah subhanahu wataala yana gaida ta wannan falalata ce ta samu gaisuwa Allah subhanahu wataala kuma ka ce mata wa basharaha Allah yana mata albashir bi baitin fil janna da wani gida a cikin aljanna min qasab gidan na qasab ne me kasar ha ha me kasar gidan kwalba ne gida ne na kwalba la sakhaba fi babu hayaniya cikin shi wala nasaba kuma babu wahala a cikin gidan muna ganewa ko Allah subhanahu wataala yayi mata wannan sakamakon gudunmuwa da kokari da ta kawo ma addinin musulunci yasa Allah ya saka mata da irin wannan sakamako kamar yadda take da natsuwa Allah subhanahu wataala ya bata gidan natsuwa ba ta yi manzo Allah ruwa da rayuwarta ba da shawararta ba da tunaninta da gudunmuwarta ba da taimakonta komi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bukata ta bashi kuma manzo Allah bai manta da ita ba da ɗaya rana manzo Allah bai taɓa mancewa da ita ba kullum manzo Allah yana tuna ta to manzo Allah shi ya karantar da mu husnul adi min al-iman tuna wanda ya kyautata maka ka zanki tuna shi yana daga cikin imani mantuwa kuma kaga ya nuna mi yana cikin rishin imani a ce kamance da wanda ya kyautata maka ka yi butulci mutane kuma suna da irin wannan ɗabi'a ɗan kaɗan ne ke riƙewa da yawancin mutane mantawa suke wanda ya ɗauko ka ya ganka wani wuri yamma hanya aka ɗauke ka aiki wata rana shi za zuwa wurin za a shiga ka hana shi ko an hana kowa shi bai kamata ka hana shi ko an ce ma kakkabar kowa ya shiga shi in yazo ya kamata ka san dabarar da za ka shi ka shigo da shi ka ce amma an hana amma a zan nan wallahi ba ni iya a ce ka zo nan wurin a ce na hana ka shiga amma dai a zan nan wurin can doka ce amma ka ce ba a shi ka nuna ma ba ka san shi ma ko gaishe shi ba kai ce wani ba ka gane yin cewa kai nan wuri aiki ne mun ba sani ba sabuwar ranmu da wani akwai masu irin wannan muguwar ɗabi'a akwai kuma mutanen kirki wanda an kama irin wannan hanyar albashin shi na farko ma kai zaye ba gaba ɗaya zai kwashe ya ce gashi wallahi saboda ka cece ni ka taimaka mani to da haka gaba ɗaya kai kai ya ce wallahi ba ya karba kuma haka za a yi ta rayuwa duk kwana biyu sai ya maka alheri sai ka zo gida ka iske ko masara ko shinkafa ko wani abu duk lokaci bayan lokaci amma wani ina wani an bayi shawara ma a kai ma ce ka a kai wannan rishin imani ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tuna Khadija kowane lokaci an ce ko nama aka yanka aka yanka dabba gida nan sai manzo Allah yana cewa a doki kaba a kaima ɗan uwanta ko a kaima abokananta in ya ga abokananta ko danginta tashi yake tarbo su yace lokacin da Khadija na dare suna zuwa wurin mu to da ka sun tuna mai ita to haka ake so duk wani wanda kai zama kyakkyawa da shi kakka manta da shi a zangi tuna shi lokaci bayan lokaci domin yin haka yana daga cikin kyawawan ɗabi'un da suke nuna kana da imani da Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace tarakumul ahzan hawawan bakin ciki ana bakin ciki saman bakin ciki waqa'at hatani alhadithatani waɗannan abubuwa da suka faru guda biyu almu'limatani masu raɗaɗi guda biyu filala ayyamin maduda a cikin waɗansu kwanaki kidayayyu sun abku fatazzat mashairul huzni sai ainihi abubuwan jin bakin ciki wal'alam da raɗaɗi suka girgiza fi kalbi rasulillahi a cikin zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun ba lam tazal sa'an nan ba su gushe ba tatawala alaihi almasaibu min qaumi musibu daga mutanen shi suna ta zuwa akan shi ɗaya bayan ɗaya lokaci bayan lokaci fa innahum tajarrawu alaihi domin sun nuna ƙarhin hali akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda babu wanda zai hana su wa kashafuhu kuma sun kware mashi bin nakal da azaba wal adha da cutarwa ba da mauti abi talib bayan mutuwan dan uwan baban shi abu talib fasdada ghamman ala gham saraka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dada bakin ciki akan wani bakin ciki hatta ya isa min wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fitar da ran shi daga daga gare su ya hindaran cewa za su ba da gaskiya su yi imani da Allah wa kharaja ila ta'if ai kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa ta'if raja'a an yastajibu li da'watihi dan fatan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je can ya kira su zuwa ga Allah za su karba au ya uhu su tattaro shi su baya matattara wayan suruhu ko kuma su taimaka mashi alaƙaumi a kan mutanen shi ya je neman gudunmuwa makwabta ya ce bare je makwabta ya ko ya samu malabacin wurin ya samu mafaka ya samu taimako falam yara man yu'i manzala bai ga wanda zai bashi wurin zaman ba walam yara nasiran ko manzala bai ga wanda zai taimaka mashi ba duk ya rasa bal adahu ashad al-adab sun cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi tsananin cutarwa wanalu minhu kuma sun ci mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yanal ma lam yanalhu qaum abinda mutanen shi ma ba su yi mashi ba can inda ya tahi din abinda aka mai can a makka ma ba a mai shi ba saboda ba san kowa ne ne ba ba kamar yan gari ba ɗan gari da ma kadaran kada ana so a yi abin kuma ana dai tun akwai jini akwai can kuma babu wani abu ba ko ne ya je ba su ma san kowa ne ne ba to shi yasa suka mai abin da mutanen shi ma ba su mashi ba wa kama shtaddat wafatu ahli makkata kamar yanda tsananin cutarwa yayi tsanani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutanen makka alan nabi sallallahu alaihi wasallam ga mutanen ga annabi sallallahu alaihi wasallam ishtaddat ala ashabi haka irin wannan tsananin azabtarwan abin nan ya tsananta akan sahabban shi sautun da amma annaba ai ba za a raga mu wani ba dama cutan sahabbai ba raga musu akai ba hatta altaja rafiquhu abubakar har sai da abokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ya fake ila al-hijra ya zuwa hijira a makka daga makka makka ta yi kamar ta kama da wuta ko ina bugu ne azaba ce cutarwa ce kala-kala inda ka yi saboda dama can suna cin albarkacin abu talib da kuma ya cika da haka abokan da ya ga abin ya kai ya kawo sai bar makka fakaraja ya fita daga makka hatta balaka har sai da ya kai wurin da ake ce barkal ghimat sunan wuri ne yuridul habasha yana nufin ya je habasha fa arjahu ibnu dughna sai ibnu dughna ya maido shi fi jiwari a cikin ainihi amintarwa shi da kare shi ya ce mu je ka koma ya ce yana za ka ya ce kai kamar ka kabar makka mu koma duk wanda ya tare ka kace ni ne wakilinka cikin tsaro na kake sai abubakar ya dawo qala ibn ishaqa ibn ishaqa yace lamma laka abu talib lokacin da abu talib ya rasu nalat quraish min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al'ada shawa sun musguna ma annabi sallallahu alaihi wasallam da cutarwa ma lam taqma bihi fi hayati abi talib abinda basu yi kwadayin shi ba a zamanin rayuwa abu talib ba hatta taradahu safihun min sufaha'i quraish har sai da wani wawa daga cikin wawayen shawa ya tari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fanazara ala ra'sihi turaban ya debi kasa ya zuba ta bisa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala baitahu ya shiga gidan shi wat turabu ala ra'si alali wannan kasar gata nan saman kanshi turbuwa ce gata nan an zuba mai ga kai fa qamat ilayhi ihda banati sai daya daga cikin ƴaƴan shi mata suka tashi ta tashi fa ja'alat taghsilu anhu turaba ta shiga tana wanke malam sallallahu alaihi wasallam wannan turbo wa hiya tabki tana kuka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu la manzala yana ce mata la tabki ya bunayya manzala yana ce diyata kake kuka fa inna allaha mani'un abaki domin Allah ta'ala mai tsaron babanki ba abinda zai samu babanki kyale kawai qala wa yaqulu baina zalika kuma manzala yana faɗi tsakanin wannan malanat minni quraishun shay'an quraishawa basu musguna mana ba da wani abu da akrahu nake kyaban shi ba hatta mata Abu Talib har sai da Abu Talib ya rasu manzala yana faɗin haka alayhi salatu wassalam wa li ajli tawali hadhihi al-alami saboda ci gaba da zuwan waɗannan abubuwa masu raɗaɗi ya zal'ama a cikin wannan shekaran summiya bi amil huzni aka kira wannan shekarar da shekarar bakin ciki wa urifa bihi fi sirati wa tarikh kuma aka san da ita wannan shekaran a cikin wato sira annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tarihi shi ko kuma kun ga abubuwa ne irin waɗanda za a ce ma abubuwan bakin ciki da haka shekarar ta cancanta a kira ta da wannan suna cewa shekarar bakin ciki ke saboda allinka an ribanya abinda dacen ake ma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabban shi azwaju bi sauda ta radiyallahu anha yin aure da nana sauda wadda ba wuce ke ce ma saude ko ba wuce bai kuskure ba bahaushe da ya ce saude ba akwai laraban da suke cewa saude kamar laraban palestine da laraban jordan nan wajen da wasu laraba mana suriya da haka suke cewa duk kalmar da ke karewa da ta'ul marbuta da takuri in sun zo ba su faɗinta ba su faɗinta yadda laraba wajen maka ke wake kama aisha ba su aisha sai aishe mukun ba haushe ba inda za ki ki ce aishe hawa sai da ya bata sun yi ce aisa yawwa ko ya ce ai ko ba haka ba zai ya bata sunan amma su larabawa na nan wajen suna cewa aishe hamza su ce hamze duka duk sunan da yake karewa za ka ga haka suke farin shi ku gaga ba wai shashe dan baiwa ne baya abin shi banza kuma sunaye ne dama ko da suka zo mamu muna musulmi suka zo mamu muna harna ba ruwanmu da su kayan mu zamanto musulmi wannan tsohon magana ce kuma kayan mu zamanto musulmi da dadewa ne wannan ko saboda haka kayan musulunci ya shigo ba haushe babu saudi da musulunci ya shigo ne aka samu saudi saboda saudi suna ne na larabci kuma mata ne ce daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka fadin saudi ba kuskure bane daidai ne to za mu yi magana akan aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to fi shawwal a cikin watan shawwal bayan kwana nawa da rasuwan khadija kenan ba ana yi cewa wata a cikin ramadan nan kuma cikin shawwal yana ya zamantowa farkon ko tsakiyar ramadan nan ma ya zamanto tsakiya kuma yana ya zamantowa ƙarshen ramadan da kuma farkon shawwal to a cikin shawwal minadi sana daga wannan shekara sana ta ashirin shekara ta goma minan nubuwati na annabci tazawwaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya auri saudata binta zum'a manzon Allah ya auri sauda da zum'a mun gane ko yawwa abinda yake nuna kenan halaccin dan matar ka ta rasu nan da sati kana ya aure da ya dai dangance yadda ka dangance yadda kuma ya kamata ka yi auren kakka ce yanzu a ya samu mace kamar karija ha amma kuma ga ta manzala ya bayan rasuwarta kuma ya aure ba ma ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba ya auren mata ka ba daidai ba ne don matar ka tara suka ce kai gaskiya ni kenan kawai ka haƙura yana za a samun irin ta dama ba dole sai ka samu irin ta ba ka samu mace ka cika wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ka samu abokiyar zama kan ka zanna kai kadai duk imani ba kai manzo Allah ba da hakuri ba kai kamar shi ba yana son ta garin shi amma kuma yini ya aure bayan rasuwarta ko ba da dadewa ba wani sai ka sai an kai ruwa rana ana ta lallaba shi ana tai ana ta lallaba shi ana ta mai wa'azi sai kuma mai wa'azi yayi kamar ya dauka ya je gida shi kenan kawai sai wace da magana ba to ba daidai bane wannan kadara ce ta Allah tunda Allah ya rubuto rayuwarta ta kare shi kenan kuma ga wata nan sai ka dauko ga wasu nan ma kakka ji tsoron kuwa ka ji tsoron Allah kakka ji tsoron mutane su ce ba dama ba san ta kake ga wani tsoron da yake gina a ce dama Allah Allah yake ta mutu to shi kenan ta mutu wannan bane Allah ya karbi rayuwarta kuma Allah ta'ala dama da kana tare da ita ba cewa ka zanna da kai sai ita ba to an kana da dama ka kara ka kara ka kara ka kara ko ba haka ba kana ta kasance mimman aslama qadiman daga cikin wanda ya musulunta da dadewa wa hajaratil hijrata thaniyata ila al-habasha kuma ta yi hijira hijira ta bi zuwa habasha mana tana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna sa'annan kuma tana daga cikin wanda suka samu darajar yin hijira daga makka zuwa habasha hijira ta biyu wadda mutum 89 muka ce suka yi ta muna ganewa ko wa kana zawjuha mijinta ya kasance as-sakran ibn amr shine sakran dan amr sunan yake nan saboda ka ita ma jawara ce kaga matan manzo Allah ta farko jawara ce ta biyu ta ma jawara ce wa kana qad aslama kuma ya kasance shi mijin nata ya musulunta wa hajara ma'aha ya hijira tare da ita famata bi ardil habasha sai ya mutu a ƙasar habasha shi kenan ta zama jawara kenan sakamakon mutuwar suwata mijinta au badar rujui ila makka ko kuma bayan dawowa shi zuwa makka Allah ya mai cikawa falamma hallat lokacin da ta kare idda khatabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mata maganan aure wata zawada kuma annabi alayhi salatu wassalam ya aure ta wa kanat awwal imra'atin ta kasance ita ce mace ta farko ta zawwadaha wadda manzo Allah ya aura sallallahu alaihi wasallam bada wafati khadija bayan rasuwar khadija wa kanat kuma ta kasance qad wahabat nawbataha ta bada kwananta ta bada aikinta li aisha radiyallahu anha gana aisha Allah ya kara mata yarda akhiran a ƙarshen rayuwarta kenan ta ba da kyautan aikin ta da take gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Aisha abin da yake nuna halaccin yin haka mace ta zanna ba ta aikin komai gidan miji ta bada yawa ta bada aikin ta kwananta da komai nata ta ba wata cikin matan matan mijinta tishiyoyinta ya nuna akwai halaccin yin haka kuma Allah bai hana ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama to wannan shi yake ce ma wato amul huzni da kuma bayanan abubuwan da suka faru a ciki malam yace awamilus sabri wat thabat abubuwan da suka kawo hakuri da kuma tirjiya da tabbata akan addini wa huna yaqifu al-halimu hayrana malam yace anan ba mutunan da yake da hakuri zai tsayawa gigice wa ya tasa'al kuma zai zangi tambayar kai uqala'ur rijal masu hankalin maza za su zangi tambayar kansu fi ma bainahu a tsakaninsu tun daga warkon bayyanan manzala sallallahu alaihi wasallam har zawwa nan tun daga shekara ta farko shekara ta nawa ta goma ne daidai nan shekara goma shi ne ce wanda yake da haƙuri tsayawa ya gigici masu ma za su tambayi kansu tsakaninsu mahiyar asbabu wane dalilai ne wal awamil waɗanne abubuwa ne allati balagat bil muslimina waɗanda suka kai ga musulmi ila hadhihi al ghayati al quswa ya zuwa wannan matukar ta ƙarshe ma'ana menene taimake musulmi suka tsaya duk abubuwan da ake basu basu bari ba basu bar addinin ba sun ci gaba da yi wani sirri ke akwai ciki wal haddil mujiz min sabat da kuma wannan iyaka wadda take mai mu'jiza na ainihin tabbata da suka yi akan addinin basu bar shi ba kai ba sabaru ala zai ittihadat ya aka suka yi hakuri akan waɗannan hinkarin da ake ta nuna musu da wannan zaluncin da danniyar da ake musu allati taqsha'iru li sama'i aljulud wanda wato tsika jiki tana tashi in ta ji labarin waɗannan abubuwa wa tarjufu lal afida zukata suna girgiza gare ta wa nazaran ila hada alladhi yatakhalaju alqulub dan dubi zuwa ga wannan abun wanda yake cudanya zukata malam yace nara muna gani hannu shira minuni ila babu hadhihi awami ya zuwa waɗannan waɗansu daga cikin waɗannan abubuwa din waɗanda suka taimaka wal asbabu da kuma dalilai isharatan abiratan basita nuni wanda yake na tsallakawa wanda yake dan kadan haka ba mai yawa na farko daga cikin abin da ya taimaki musulmi akan duk abin da ake musu basu bar addinin Allah ba su rabu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tirge sun tsaya al-imanu billah shine yarda da Allah subhanahu wataala inna sababa ar-ra'isiyya fi dhalika lalle sababi na farko babba a cikin wannan awwalan na farko wa bizati musamman ma huwa al-imanu billahi wahdahu shine imani da Allah shi kadai kawai inda imanin kada Allah ya cika to komai aka maka ba za ka ji ba wa ma'rifatu da kuma ainihi sanin Allah haqqal ma'rifa sani na gaske wal imanul jazim shi imani tabbatacce yankakke idza khalaqat bashashatuhu alquluba idan hasken shi ya cudahi zukata yazinul jibal to sai ya kai nauyin dutse ma'ana da za a ɗauko katin dutsen da ka sani dogon dutse a auna da wannan imanin irin wanda ya haskaka zukata ko to sai imani ya yi shi nauyi shine yazinul quluba yazinul jibal yana kaiwa nauyin duwatsu wala yatish kuma ba zai sako sako ba idan aka auna shi bisa ma'auni da shi da gungulmin dutse rinjaye shi zai wa inna sahiba hadal iman muhkam lalle mai irin wannan imanin kyautataccen imani wa hadal yaqin jazim ma bucin yaqinin nan wanda yake yankake yara mata'ibad dunya yana ganin walalin duniya mahama kasurat diyar da suka yi yawa wa kaburat diyar da suka yi girma wa tafaqamat diyar da suka yi kamari wa ishtaddat diyar da suka yi tsanani yaraha fi jambi imani yana ganin su a cikin bangaren imanin shi wa haliba kainuwoyi ne kainuwa wadda ke saman tabki wadda ke zuwa da zuwa ta haye tabki haka duka ribi shi jami ne na kohlo wa fahalib shi ne kainuwa da yawa ba wuce ya ce kainuwa da shan Allah a'ima waɗanda suke yawo fauka sailin jarifin saman ambaliya wadda take mai kadawa mai tafiya mai tafiya da dukkan abin da ta iski shine jari muna ganewa ko ma'ana duk wahala duk ba kowace iri ce mutum yana jin saukinta inda game da addinin Allah ne to kadi ba abin da aka yi masu su haibu su ammaru abinda aka yi masu bilalu da sauran sahabbai duk ba mun karanto ba irin walalin da suka shami suka yi tsayawa suka yi saboda imaninsu da Allah bilal wa dukiya ke dora mashi da gare ne bashi ana yaya yana ahadun ahadun ahadun Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne ana duka a ce ka yabi gumakan mu ko so ɗaya mu kyale ka ya ce ahadun Allah ɗaya na yarda da shi ba naku ba haka to saboda haka imani idan ya shiga zuciyar mutum inda na gaskiya ne to ba gudu ba ja da baya muna ganewa ko ja'a ya zo da yukassira sududal mani'a wato ambaliyar da ta zo domin ta karya dukkan wani wato madatsar ruwa dam wanda yake tsararre kasa akwai ambaliyar da ke karyawa akwai ambaliya mai karhi kama ambaliyoyin shekarun nan she bare da bare wacce aka ga sun kakkarya dam da yawa saboda karhin ruwan sai su watsa damdam duk aikin da aka yi na shekaru sai ya kare in yi ji karhinsu makagarwa abu ne mai tafshi ba wani abu ne mai karfi ba kamar karfe to malam yana so ya kwadanta ma ambaliyar da take da irin wannan misalin ta taho kainuwa na saman ta Allah kainuwa mai jisi kan ana magana dam ana karya shi ana magana manyan gidaje gidajen da ake ginawa da bulo balansa ya kai faɗin haka ba e na'ura ce ke ɗaukar bulolan ana aiki kaga haka bulo guda ya kai faɗin haka tsawon shi haka faɗi ma ya kai haka mutane ba su ya ɗauka sai dai na'ura ta zo ta ɗauka ta haka ake irin wannan ginin da Allah yaushe ne za ya faɗuwa to ambaliyar da ta zo ta kada irin wannan ginin me kake tunanin za ta yi maka inuwa kano ba shara ba ce kawai to mai imani yana kallon wannan ambaliyar tamkan mai kainuwa ce kawai bala'in da yake sha azaba da cutar wadda ake mashi yana daukar ta kaman kaman kainuwa ce kawai saman irin wannan ambaliyar ma'ana yana kallon duk bala'in da za mai ba komi ba ne saboda lada yake samu saboda kuma ya san haka Allah ta'ala ya tsara rayuwar ta imani saraka da abinda za a mai ba zai ji ba abinda malam yake so nuna mu kenan fala yubali bi shay'in min tilka almata'i ba zai kulawa ba da wani abu daga cikin waɗannan walalin da yake sha amama ma yajidu gaban abin da yake ji min halawati imani na zakin imanin shi idan ana ana ana abin nan sanya karbe a cikin wuta sai yayi zafi sai ya yi ja a ɗora mai ga jikin shi ga bayan shi ko ga gaban shi a narka a ɗaɗa mai shi kamar tsakiya to shi yake yi kamar yaro ne ya ɗoki mai ya ɗoki bulalar roba ta wasa bulalar ta tabarmar roba a ƙasa ana yawa ya kamar yaro na cada mai haka yake shi alhali kuma wuta ce kai in kana kalla abin ana gwada ma kamannin abin a cikin bidiyo ya kake kalla abin dan cika jikinka na tashi amma shi ake majadi yake shi saboda ana mai ne dan me ana mai ne dan imanin shi da Allah subhanahu wataala wannan Hussein imani ya kai wa tarawati izarihi da kuma ainihi jin dadin duka wanda yema addinin Allah subhanahu wataala wa bashashati yaqini da kuma hasken da ke ga yaqinin shi Allah ya ce fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa Allah ya ce kun ba yana tafiya ga banza yana tafiya bi iska wa amma ma yanfa'un nasa amma abin da ke amfanin mutane fa yamkutu fil ab zai zannawa a doran kasa ko ba haka ba idan aka yi ruwa da wata shara sai ta tafiya ta ruwan kuma sai ya amfani mi ya amfani mutane kuma ya amfani dabbobi ya amfani shuka wa ya tafarrau malai ya ce yana kakkasuwa min hada sababil wahid daga wannan dalilin makaɗaici asbabun ukhra waɗansu sabubban na daban tuqawwi hadha thabata wal musabara suna karfafa wannan tabbatar da wannan dagewai wahiya ma'ana karkashin imani da Allah akwai kuma sabuba da ke taimakawa dan ko akwai imanin to sai ka samu wanda zai ma shagora cikin imanin kuma imani gaskiya ne ga yaran to amma sai ka samu sai ka samu na gabanka wanda shi ya koya maka imanin kuma ka ga ya yake gudanar da rayuwar imanin kuma gaba da imaninka tun da baka da jagora sai ka lalace sai kana da wani wanda yake ma saiki faqad kana a qiyad na farko na biyu malam yace qiyadatun tahwi ilayhi al-af'ila jagorancin da zukata suke karkatowa zuwa gare ta shine jagorancin manzo Allah shi manzo Allah ba shi kira zuwa ga imanin ba to kuma shi ke gwada masa imanin faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance wa huwa al-qa'idul a'la shine jagora mafi daukaka lil ummati islamiyya ga al'ummar musulunci kaf bal walil bashariyati jam'a kamar zalla shine jagoran bil adama ma kakab din su to shi manzo Allah ya kasance ya tamatta'u yana jin daɗi min jamalil khuluqi wato yana da jamalil khalq kyawun halitta manzo Allah yana morewa da mi da halitta kyakkyawa da Allah ya bashi wa kamalin nafsi da kuma cikakkiyar zuciya da Allah ya ba manzo Allah wa makarimil akhlaq manzo Allah ya kasance yana morewa yana jin daɗi da ɗabi'u manya da Allah ya bashi wa shiyamin nabila da kuma halaye waɗanda suke masu daraja wa shamalil karima da dabi waɗanda suke manya-manya bima tatajazabu ilayhi alqulub da abinda zukata za su zanki fisguwa zuwa gare shi mana annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kuran ƙarhe yake misali ka san kuran ƙarhe jawo karahuna take da ka kara ta daga karahuna yawa wasu ma baka gansu sai daga suna ta rukuwa suna suna tana rike su to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wata tafana dunahu nufus rayuka suna iya karewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kanat ansibatuhu raban shi min al-kamali raban da ke ga manzo Allah na cika da kamala alladhi yuhabbabu wanda ake so lam yurzaq bi mithliha basharun ba azurta ma wani dan adam irin su ba mana babu wani dan adam da ya samu rabo na kamala kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ala ala qimmatin min ash-sharaf manzo Allah ya kasance a bisa mafi daukakan kololuwa min ash-sharaf na daukaka wan nabl da girma wal khair da alheri wal fadl da falala kowane abu da ka sani mai kyau to manzo Allah yana da na karshe sallallahu alaihi wasallam wa kana min al-iffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da kamun kai wal amana yana da rikon amana wasidq kuma ga gaskiya wa min jami'i subulil khairi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ma yana da daga dukkan hanyoyin alkhairi ala ma lam yamtar wa lam yashukka fihi ada'u akan abinda makiyan shi ba su yi kokonto ko shakku a ciki ba ma'ana da abinda ka sani mai kyau to makiyan shi ma sun ce yana da su ma sun yarda balarabi kuma ya ce walhaku ma shahidat bihi ada'u gaskiya ita ce abinda makiyanka suka ma shaida da shi domin sun rasa yadda za su yi hasada takiya dole a faɗi cewa kai mai abin ne to makiyan shi ma sun yarda ta san makiyanka ya mahasadinka ne duk wani abin alkhairin ka ɗorewa yake ko ba haka ba duk wani abin sharrin ka kuma da ka ji labari game da kai to sharri in kai alheri dubu sai yake faɗi da kayan sharri guda sai ya faɗi an muhibbi game da masoyin shi fadlan an muhibbi ballantana ma masoyin shi wa rufaqaihi da kuma abokanin shi la tasduru minhu kalima babu wata kalma da za ta fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa wa yastaqinu la sirqaha face sai sun sakankance da gaskiya wannan magana sai sun yarda da cewa abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne wallahu ta'ala dan bari mu tsaya haka nan magana tana da tsawo abinda muka faɗa daidai makaranta Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya kara mana son mahaifi Allah subhanahu wataala ya kara azurta mu da koyi da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah subhanahu wataala ka bamu damuna mai albarka ka bamu taimaka mai albarka Allah ka bamu lafiya da abinda lafiya za ta ci Allah kawo mana karshen duk wata wahala Allah ka kawo mana duk wani hutu ya Allah ka kara musulunci daukaka da girma ya Allah ka kara makabirci rushewa da wacewa Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando kawo mana aiki mai albarka Allah kawo mana kasuwa mai albarka marasa lafiya ma Allah ka ba su lafiya duk wanda baya da lafiya Allah ka ba shi lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna karatun da muke Allah ka sa ya amfane mu duniya mu da lahiran mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد to Allah biya bukatu Allah biya mu kowa bukatar shi Allah yayi mu kowa matsalar shi Allah faranta mana rayuwar mu Allah haskaka mana ita Allah raba mu da shiga duhu ya Allah ka raba mu da jahilci ya Allah Allah ka raba mu da kafirci da zalunci Allah ka raba mu da dukkan mugayen halaye ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين